نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yau biyar ne ga wata ne ko hudu watan musulunci biyar ne ko hudu yau hudu ko? hudu yau muna a hudu ga watan jimadar ula shekara ta 1444 hijira ta manzan tsira annan muhammad sallallahu alaihi wasallam daga garin makka zuwa madina shi ne kuma ya yi daidai da 28 ga watan 11 shekara ta 2022 shekarar miladiya za mu ci gaba da karatu insha Allah ta'ala a cikin darasa littafin mai albarka وقاية الإنسان من الجن والشيطان واللفر ربما لمي الشيخ وحيد عبد السلام بالي حفظه الله تعالى wancan sati da ya gabata yan uwa idan ba a manta ba har yanzu dai mana karatu ne a cikin fasali na biyar malam yana mana bayani game da madakhilu shaitan hanyoyin da shaitan yake bi ya shiga wa dan adam wajen ya ga yayi nasara wajen halakar da shi mun karanta abubuwa guda shida yau za mu tashi abu na bakwai daga cikin abubuwan da shedan yake kamawa a matsayin makami domin halakar da ɗan adam abu na bakwai malaice shine alkibru shine girman kai ɗaya daga cikin mafi girma mafi zama tarko na shedan na kusa-kusa da yake sanya wa ɗan adam wajen halakar da shi shine akwai girman kai aka ce girman kai ya kunshi girman kai da dukkanin abin da yake da alaƙa da shi nau'o'insa na al'ujubu at-tabakhtur wa tashadduq da dai sauran abubuwan da suke da alaƙa da shi duk sun shiga ciki ko ka ce girman kai ko ka ce alfahari ko ka ce cika baki ko ka ce jiji da kai duk waɗannan abubuwa ne ɗabi'u ne na ɗan adam da Allah maɗaukakin sarki baya son su shi sa shaidan yana amfani da su wajen ya ga ya jefa mutum a cikin rami ta yadda zai kasance cikin mutanen da Allah maɗaukakin sarki baya alfahari da su a cikin bayansa Allah maɗaukakin sarki ya kiyaye mu malai ce alkibaru min madakhil shaitan shi girman kai na ɗaya daga cikin mashiga da shaɗan yakan shiga wa ɗan adam wa bihi yastadhillul insana da kuma shi yake ƙoƙarin wulaƙanta ɗan adam wa yahmiluhu ala raddil haqqi ya sanya ɗan adam ya rinka ƙoƙarin mayar da gaskiya da juyar da ita da rashin karɓarta wal israru ala al batili ya kuma sanya shi ya doge akan barna da duk abin da yake na rashin daidai malaiti wal mutakabbiru jahilun la ya'rifu haqiqata nafsihi dan mutumin da ke girman kai malaiti to wannan ko shakka babu jahili ne bai san ma haqiqar kansa da kansa ba bai san waye shi ba wala haqiqata rabbih bai kuma san haqiqar ubangijinsa ba haqiqar kansa in ya kalla asalin sa menene shi da me Allah madaukakin sarki ya halicce shi zai san bai kamata a ce yayi girman kai ba hakanan in ya kalli hakikar Allah maɗaukakin sarki girmansa da buwayarsa da izzarsa to wannan ɗabi'a ce ko kuma siffa ce da ta dace da Allah maɗaukakin sarki shi shi kaɗai ɗan adam baya dacewa ko kusa ko nesa ya ɗauki ɗabi'a ko kuma ya ɗauki siffa ta girman kai malice li'annahu law arafa nafsahu yadda al'amarin yake da a ce ɗan adam ya san kansa haqqal ma'rifa haƙiƙanin sani la'alima annahu kana nutfatan tashma'idhu minha an-nafs malai to da tun farko mutun ya gane cewa shi fa asalin sa dugan mani ne dare yake kyamatar sa asalin mutun tsatsan dan adam yadda dan adam yake fitowa daga duniya asalin sa dugan mani ne kamar yadda Allah madaukakin sarki ya faɗa a wani wajen hal yanzuru al-insanu mimma khuliq khuliqa min ma'in dafiq Allah madaukakin sarki ce dan adam ya kalla da me aka halice shi dan ya gane shi ba komai bane shi ba kowa bace shi ba kowanne tsiya bane da me aka halice shi sai Allah ya ce khuliqa kowanne irin dan adam an halice shi ne min ma'in daga ruwa dafiq mai tunkuɗa juna idan ma baka gane wani irin ruwa ake nufi mai tunkuɗa juna ba sai Allah madaukakin sarki ya faɗa a wani zan yace alam nakhluqum min ma'in mahini shin ba mu muka halicce ku daga ruwan da yake kaskantacce ba haka Allah madaukakin sarki ya faɗa dukkanin mu gaba ɗaya asalin mu shine ruwan da yake kaskantacce inji Allah madaukakin sarki mahinul ruwan da yake wulakantacce shine ruwan da idan ya fita daga jikinka a matsayinka na mutum kai kanka kyankyamin sa kake tsakiyamar sa kake sai ka wanke tufa idan tufa ya taba sai ka wanke jikinka idan jikinka ya taba sai ka yi wanka ma sannan shari'a ta baka dama ka je kai sallah ko ka ci da ibada to wannan ruwan da yake da wani ɗabi'ar ta shi aka halice ka to kaga idan ya kasance wannan shine asalin zuwan ka duniya to menene ne takama da boroko menene ne jijji da kai menene na wulakanta mutane me na kin gaskiya babu shine abin da malai yake ga mana matakar mutun ya san hakikanin sa to bai kamata a ce yana girman kai ba malai yace summa alaqatan daga dugon mali kuma sai mutun ya juye sai ya zama gudan jini thumma mubghatan daga gudan jini kuma sai mutum ya juye zama gudu tsoka thumma kana mauludan saghiran daga nan kuma sai mutum ya juye zama a Allah madaukakin sarki ya halicce shi ta hanyar haihuwarsa da mahaifiyarsa za ta yi saghiran yana dan karamin yaro da'ifan kuma mai rauni haka lokacin da mutum ya zo duniya yake Allah madaukakin sarki ya ce فإن يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة Allah ya ce din mun yi haka ne linu bayyana lakum dan mu nuna muku izzan mu da ikon mu akan ku haka nan a cikin suratul mu'min Allah madaukakin sarki ma ya maimaita irin wannan ayar ma'ana hanyoyi da Allah maɗaukakin sarki yakan biya halitta ɗan adam to kuma zaka ga lokacin da mutum ya zo duniya yadda yake zaka ga baya iya wa kansa komai baya iya amfana da kansa komai Allah maɗaukakin sarki a wata ayar yake cewa shine ya halicce ku ya fitar da ku akhrajakum min butuni ummahatikum ko Allah maɗaukakin sarki shi ya fitar da ku daga cikin sukkunan iyayenku yace la ta'lamuna shay'an ba kusan komai ba sai Allah madaukakin sarki ce waje ala lakum as-sam'a wal absara wal afida sannan sai sanya muku ji da gani kuma sanya muku zuciyar da za ta rinka kaiwa da kuma wajen tunani amma dan adam idan ya kalli kansa zai ga lokacin da yake karami da aka halicce shi ba shi da ikon amfanawa kansa komai hatta yanzu da dan adam zai muƙaddara yana kwanciya inda yake a matsayinsa na dan jariri wuta ta taho sai dai ta cinye shi ruwa ya taho sai dai ya cinye shi abinda zai cutar da shi ya taho sai dai ya cinye shi ba ma wannan ba ya ma iya juyar da kansa idan aka kwantar da shi a barin dama ya dawo bangaren hagu ma ba zai iya ba kaga wanda rauni ya fi wannan babu idan rubda ciki yayi ba zai iya juyowa haka ba idan a haka yake duk yadda aka kwantar da shi a haka yake idan yunwa yake ji ba zai iya buɗe baki ya yunwa ba sai dai ya kuka ya ce yana jin yunwa sai dai ya kuka kaga ƙarshen rauni kenan to duk wannan Allah madaukakin sarki ne dan ya nuna dan adam shi ba kowa bane shi ba komai bane malai sai fa'ala fa'ala matakabbur to inda dan adam ya riga ya fahimci cewa haka yake asalin sa a ciki aka jujjuya shi daga kaza ya koma kaza daga kaza ya koma kaza sannan ya zamto dan adam karami mai rauni wanda ba zai iya kansa komai ba sai malai sai to fa alamat fa alamat takabbur to na menene girman ka akan menene za a girman kai malai to lamma kana al-kibaru da'an muhlikan yayin da shi girman kai ya kasance cuta ce kuma muhlikan mai halakarwa hazzara Allah ta'ala minhu shi sa sai Allah madaukakin sarki ya mana gargadi ya ja hankalin mu ya tsoratar da mu game da shi fa qala subhanahu Allah madaukakin sarki ya faɗa a cikin littafin sa mai girma yace wala tamshi fil ardi marahan innaka lan takhriqa al-arda wa lan tablugha al-jibala tula Allah madaukin sarki ce wala tamshi ya kai dan adam ko ya kai mutum kada kai tafiya fil ardi a ban kasa ai alal ardi marahan a cikin takama da isa da izza da jiji da kai Allah madaukakin sarki hatta tafiya bai a yadda ka rinka tafiya irin ta masu takama ba tafiya irin ta masu jiji da kai shi sa a cikin suratul luqman Allah madaukakin sarki ce wala tusa'ir khaddaka lin-nasi wala tamshi fil ardi maraha kada ka rinka daga mutane kumatinka da kunci kana daga musu kai kana jiji musu da kai sannan wala tamshi fil ardi marhan kada ka rinka tafiya a ban kasa a cikin alfahari da takama shi sa Allah madaukakin sarki da yake kwatanta mana tafiya ta masu tsoron Allah sai ce wa ibadur rahmanil ladina yamshuna alal ardi mi haunan eh bayan Allah madaukakin sarki mai rahama zaka ga suna tafiya akan kasa haunan a cikin nutsuwa a hankali amma yan uwa wannan abin da ake nufi da tafiya akan ƙasa a nutsuwa babu wata tafiya da aka ware aka ce ita ce tafiyar masu tsoron Allah ina fata a fahimci wannan yan uwa ba ana nufi mutum ya rinka tafiya kamar ya fashe mashi a ciki ba ba haka ake nufi ba annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yan uwa ana ana kwatanta tafiyarsa cewa kana rasulullah sallallahu alaihi wasallam mashihu tafiyarsa kasance ka annahu yanhadiru kamar mai gangarowa ne daga kan dutse kaga mutumin da yake gangarowa daga sama yake tafiyarsa ba da sauri da sauri ba da sauri mutumin da yake gangarowa daga sama ai ba ka samu ya tafiya a hankali hankali za ka samu kama an yi menene kama an turo shi saboda ka tafiyar annabi tsira da amince tsara tabbata a gare shi ba irin tafiya bace simi simi simi da sauransu ya da kowa akwai irin yanayinsa ya wani zaka samu a hankali yake tafiya wanda sauri sauri ne kaza amma dai tafiya ta mai takama kai da ka gani ka sani shi kuma shi ma kuma ya sani ba haka bane yawwa saboda haka ba ana nufin tafiya ta tsoron Allah wata tafiya ce ta musamman da zaka ji a koya maka ba ina fata an fahimta tafiyar da Allah madaukakin sarki baya so shine tafiyar da mutum zai rinka yana ji fashi kamar kasan ma ba za ta dauke shi ba eh kamar in ya daga kansa zai tabo sama saboda girma da yadda yake ji da kansa to wannan Allah madaukakin sarki baya so shi sa Allah madaukakin sarki ce wala tamshi fil ardi marhan kada kai tafiya a dorin kasa kana mai ji da isa da izza da alfahari sai Allah madaukakin sarki ce innaka lan takhriqal arda ka sani kai duk takamar ka duk isan duk isan ka dijjiji da kanka lan takhriqal arda baka isa ka tsaga kasa ka taka kasa saboda ji da isa kasa ta huje ko ta tsage ba ko akwai wanda ya isa wannan saboda takamarsa idan ya taka kasa kawai ta tsage bai isa ba sannan walan tablughal jibala tulan ba kuma ka isa ka daga kanka ka kamo duwatsu a tsayi ba eh saboda kana ji kai wani ne idan ka daga kai kaga ka kai irin manya-manyan dutsunan nan ka gansu wanda idan ka daga kai kana kallon wani dutsen saboda tsayin zai hular ka ta faɗi irin wannan dutsen ka gaba ma dutse ba ko rufin kwanan da ko rufin kwanan da kake karkashin sa yanzu baka kai shi tsayi ba ballanta na bayanin dutse to Allah madaukakin sarki kuma shine a saman saman saman sammai gaba ɗaya shi yafi kowa girma da matsayi shi sa takaba da izza da ji da isa na Allah ne mu fahimta yan uwa siffa ce ta Allah madaukakin sarki shi yasa ba a so mutum ya rinka ya rinka koyi da ita Allah madaukakin sarki ya shirye da mu wa qala aidan haka Allah madaukakin sarki ce inna Allah la yuhibbu lallai Allah madaukakin sarki baya son man kana muqtalan wanda duk yake muqtalan mai yawan takama fakuran kuma mai alfahari Allah baya son Allah baya son shi yasa malamai suka ce akwai mutanen da zaka ga da yawa Allah madaukakin sarki alqur'ani ya bayyana cewa Allah baya kaunar su baya san su ko baya san siffa irin ta su to malamai suka ce lalle a matsayin ka na musulmi ka bi irin waɗannan siffofin dukka gansu ka san su dan ka guje su to daga cikin su akwai wanda yake mai takama da ji da isa da alfahari Allah madaukakin sarki baya san sa la yuhibbu man kana wanda ya kasance muhtalan mai yawan takama fakuran mai alfahari da suka baki da dishi wani ya mutum ya ce mu ne suwa ne ni ne kaza in ba ni kaza har irin waɗannan maganganun Allah madaukakin sarki baya san su ɗaya daga cikin ɗabi'u na annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi shine kaskantar da kansa eh kaskantar da kansa shi sa annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi fa ya san shine shugaban duniya kuma shine shugaban lahira gaba daya amma kun ga da zai faɗi hadisi akan wannan sai da ce ana sayyidu waladi adama sai ce me wala fakhara ni ne shugaban ɗan adam gaba ɗaya ya ce amma ba alfahari nake yi ba ta haddusan ne bi ni'matin lahi ta'ala ina fata an fahimta to amma sai ka ji yanayin maganganun wasu daga cikin mu ta yi har na riga da irin ɗabi'a ta annabi tsira da amince tsara tabbata a gare shi kullum mutum nuna yake shi wani ne ni kaza in kaza haka ni ni haka shi sa ɗaya daga cikin malamin yake cewa babban abin da ya kai shaidan ya baro shi da ya ce ana ni Allah maɗaukin sarki ce mala'iku siwa annabi adam sujada gaba ɗaya kowanne daga cikin mala'iku ya san matsayinsa da kimarsa ya san da abin da aka halice shi amma sai ya je sujada saboda mai bin umarnin Allah amma me ya halakar da shaidan ya ce ana khairun minhu kun ji al'amarin anan nan da ya faɗa ni ni kaiwa sai ka duba ba kai ba waye saka Allah maɗaukakin sarki shi kenan ka tsira amma sai ce ana khairun minhu ni ne mafi alkhairi a gare shi to shi sa anan nan da ya faɗa ita ce ta kashi ta baro shi to shi sa kullum idan al'amari ya zo ka rinka miƙa ka rinka jingina al'amarin zuwa ga Allah maɗaukakin sarki ka daina ƙoƙarin jingina shi a gare ka ni ne mai kaza ni zan yi kaza haka Allah baya san alfahari Allah ya mana tsari wa qala Allah maɗaukakin sarki yace sa'asrifu an ayati alladhina yatakabbaruna fil ardi bighairi alhaqqi Allah subhanahu wata'ala ya ce lallai da sannan asrifu an ayati alladhina yatakabbaruna fil ardi zan kautar na kawar da ayoyina gabarin waɗanda suke girman kai a doran ƙasa bi ghairil haqqi ba tare da gaskiya ba waɗanda ake kawo musu ayoyin Allah madaukakin sarki a nuna musu su su fito ƙarara amma sai su kauce su bijire sai su ƙi yadda da su saboda girman kai saboda ƙin yadda da saƙon annabawa dama kamar yadda muka sha ta'arifin girman kai shine rashin karbar gaskiya da kuma rena mutane haka ne ko duk wanda za a gaya masa gaskiya ya ki karba to wannan siffa ce ta girman kai yana gani cewa shi komai ya sani shi ba wani wanda yake da tunani mai kyau sai shi ba wanda ya san abubuwa sai shi duk wanda zai zo da ra'ayi idan ba nasa bane to shi ba ruwansa da shi to ƴan uwa idan mutum yana da irin wannan siffa ya sani siffa ce ta girman kai Allah madaukakin sarki ya tsire shi daga ita sai mutum ya ƙware ya guje ta to shi sa akwai wanda lokacin da annabawa suka zo musu da ayoyi da manzanni sai suka ƙi karɓa don suna gani sun fi ƙarfi su waɗannan annabawa to sai Allah maɗaukakin sarki ce zan kautar da ayoyi na gabarin waɗannan mutanen wanda daga baya ko sun zo suna so su imani Allah maɗaukakin sarki ba zai ba su dama ba bala'in kenan shi sa wata ayar sai Allah maɗaukakin sarki ce wani qallibu afidatahum wa absarahum kama lam yu'minu bihi awwal marra Allah ya ce zamu juyar da zukatansu da kuma ganin su kamar yadda suka kin imani da ayoyin mu lokacin da muka kawo musu a karan farko yanzu karo na biyu ko sun zo suna yi sai Allah madaukakin sarki kuma hana musu yin imani shine falamma zagu azaga Allahu qulubahum lokacin da suka kauce a karan farko da Allah ya kawo musu ayoyi suka yi girman kai to azaga Allah sai kuma Allah madaukakin sarki ya karkata ya juyar da zukatan sai ya kasance gaba ɗayan imanin ba zai shiga cikin zukatan su to yan uwa bala'in kenan shi sa akwai abin da duk akwai abin da idan ya zo maka ka ƙi karɓar sa wallahi daga baya ko da kana so ka karbe shi zaka ga Allah madaukakin sarki ba zai taimake ka akai ba Allah subhanahu wataala ya shirye da mu wa qala Allah madaukakin sarki ce kazalika yatba'u Allahu ala kulli qalbin mutakabbirin jabbari kamar haka ne yatba'u Allahu Allah madaukakin sarki yake rufi yake sanya yimki ala kulli qalbin akan dukkanin zuciyar mutakabbirin mai girman kai jabbarin mugu wanda yake mai tsaurin kai mai taurin kai Allah madaukakin sarki ce kamata ne muke sanya rufi a cikin zuciyarsa saboda me saboda mayar da gaskiya da juyar da gaskiya da kin karɓar gaskiya sai lokacin da ta yi musu daɗi wa hazzara annabi sallallahu alaihi wa sallam wal ayatu fi dhalika kathira malaki ayoyin da suke bayani game da haramcin girman kai da zakke masa suna da yawa a cikin alqur'ani amma za a takaita anan a matsayin kawo misali wa hazzara annabi sallallahu alaihi wa sallam min al-kibari aidan malai ce lallai annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi shi ma ya yi gargaɗi da jan hankali game da girman kai wa bayyana anna aqibatahu wa khima annabi ya bayyana mana lallai ƙarshen girman kai mummuna ce ba shi da kyau fa qala yati la yadkhulu aljannata ba zai shiga aljanna ba man kana fi qalbihi wanda ya kasance a cikin zuciyarsa akwai mithqalu dharratin min kibari gwargwadon kwaye zara na girman kai wanda duk zuciyarsa ta kasance akwai gwargwadon ƙayar zarra na girman kai to ba zai shiga aljanna ba in jiwa ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi kun ga bala'i ne Allah ya mana tsari da shi shi sa lokacin da annabi ya faɗi wannan maganar hankalin sahabbai ya tashi a wani sahabi yake gaya wa annabi cewa ya rasulullah yanzu mutum idan yayi yayi kwalliya ya sa kaya masu kyau yayi ado shi ma wannan girman kai ne shi ma ba zai shiga aljanna ba sai annabi ya ce ba wannan nake nufi ba shi wannan ado ne tsafta ne Allah mai kyau ne yana sa abu mai kyau abin da ake nufi da girman kai shine ka ki karɓar gaskiya sannan kuma ka rinka wulakanta mutane kana rena mutane wannan shine girman kai wannan hadisi imam muslim ya fitar da shi a cikin kitabul aiman a kitabul iman babu tahrimil kibar wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam haka annabi tsira da aminci su ƙara tabbata a gare shi sai qala Allah ta'ala Allah madaukakin sarki ya faɗa a cikin wani hadisi kudusi yace al-izzu izza da buwaya Allah yace izari izari na ne al-izaru shine gyauto ina ji ake ce masa ko abinda ake daurawa daga ƙasa ya tafi sama zani da ake daurawa daga daga ƙasa daga kugu yayi ƙasa shine ina ji gyauto ko to shine izari Allah madaukakin sarki ce ji da isa da takama Allah ya ce wannan gyauto na ne wal kibriya hakanan kuma girman kai rida'i shi kuma wannan mayafi na ne ar-rida'u kuma shine wanda ake sawa a sama mayafin da zaka sanya shi a nan dinka wanda dai ya taba zo aikin hajji ko umara wanda ya sa a ƙasa shine izar din wanda kuma ya sa a sama shine rida din ina fata fahimta ya uwa to haka yake rida Allah madaukakin sarki ce girman kai da jiji da isa wannan rida'i shi kuma mayafi na ne ma'ana kun ga duk kayan Allah ne kenan siffa Allah ce shine abin da hadisi yake nufi siffofi ne na Allah madaukakin sarki faman naza'ani shay'an minhuma Allah maɗaukakin sarki ce dukkanin wanda ya jayayya da ni a cikin ɗaya daga cikinsu ya ce shi ma sai ya ɗau irin wannan sumfar ya yafa ya ɗauki irin wannan mayafin ya ɗaura Allah maɗaukakin sarki ce azabtu husaini azabtar da shi wata ruwayar annabi tsira da aminci tsara tabbata a gari cewa Allah maɗaukakin sarki cewa qasamtuhu wala ubali duk wanda ya ce zai jayayya da ni a cikin ɗaya daga cikinsu zan karya shi ba tare da na damu ba zan karya shi ba tare da na damu ba in ji Allah maɗaukakin sarki wannan hadisi abin da yake karantar da mu shine waɗannan siffofi ne na Allah madaukakin sarki idan kana da farko idan kana da ƙarshe idan kana buƙatar ci idan kana buƙatar sha idan kana buƙatar iska idan kana buƙatar hutu idan kana yin bayan gida idan kana yin fitsari idan kana rashin lafiya to duk wannan siffofin masu su bai kamata ya girman kai ba wanda ba shi da waɗannan siffofin gaba ɗaya shi ya kamata ya girman kai shine wa shine Allah madaukakin sarki ina fata fahimta to amma siffa ce wato ku fahimta yawa irin waɗannan siffofi siffofi ne da malami suke kiransu amradul qulub cututtuka na cikin zuciya wanda ɗan adam galibi cututtuka ne da Allah madaukakin sarki yake halittar mutane da su to amma me yake kawar da su me yake tafiyar da su shine imani da aiki nagari da bibiyar abubuwan da annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya zo da su amma ɗabi'a ce ta ɗan adam wanda ɗan adam irinsu hassada irinsu munafinci irinsu girman kai irinsu a nunkufurci irin waɗannan abu za ku ga duk cututtuka ne na zuciya wanda duk zukatanmu gaba ɗaya suna nan a ciki amma me yasa wani sai kaga Allah maɗaukakin sarki ya taimake shi akan nasa saboda bin Allah maɗaukakin sarki bin annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi da kuma bibiyar abinda annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya zo da shi to wannan shine kadai maganinsa shi yasa kamar yadda malamai suke faɗa babu wani likita a duniya da kana da cutar girman kai ko hasada ko munafunci ko san girma ko san ɗaukaka ko san kaza duk wannan cututtuka ne fa masu kashe mutane amma ba kisa ba kisa irin da asa wuka a yanka mutum ba a kisan mummuke kenan imanin ka suke raba ka da shi babu wani likita da ka da ya isa ka je wajen sai rubuta ma magani sai ka je ka sha maganin kaza likita ɗaya ne shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallam e biyayya a gare shi kawai kana karanta ɗabi'unsa da halayensa kuma kana karanta yadda yake faɗar mummunar aƙiba ta irin waɗannan ayyukan to suka ji abin yana fita daga ranka sannan da bin malamai rabbaniyuna wanda su rinka gaya maka cewa ga abubuwan da ya kamata ka rinka isra baka da kaza ga abubuwan da ya kamata ka rinka isra baka da kaza to waɗannan abubuwan ya kamata a rinka tattarawa amma in ba haka ba baka ankara ba za ka tsinci kanka a kansa lokacin da kake kallon wani da wata ɗabi'a mara kyau kai ma ka fara kallon kanka tukun ina fata an fahimta cuta ce da kai kanka da kanka ya kamata ka fara yau maganinta kafin ka fara kallon wani ai wani mai kaza ne ai wani mai kaza ne kai fa ina ba ta fahimta kai ma a san gefe wani yana cewa kai ma mai kaza ne ba haka bane lokacin da ka koma gefe kana cewa wani mai kaza ne wani mai kaza ne wani hasada ce da shi wani girman kai ne da shi wani jijji da kai da shi wani kaza ne da shi kai ma wallahi wani a san gefe yana cewa kai ma girman kai ne da kai ba haka bane to waye mai girman kai a ciki kenan waye mai hasada a ciki kenan waye mai kaza a ciki kenan cututtukan zuciya ne da kullun za ku ga annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi roƙon Allah yake raba shi da su wannan kowane ɗaya daga cikin ya san abu ne sananne Allah madaukakin sarki ya fitar da waɗannan datti daga zuciyar annabi amma me yasa yake neman tsari da su saboda mu saboda mu mu Allah madaukakin sarki bai mana irin tsarin da yawa annabi akan su ba to sai mu rinka neman tsari da su kullum ba dare ba rana kuma kana yin dukkanin abin da ka san zai raba ka da su Allah madaukakin sarki ya mana tsari da su gaba ɗaya wa an harithata ibni wahab radiyallahu anhu qala wannan hadisi an karbo shi daga Haritha dan Wahab Allah madaukakin sarki ya kara masa yarda kale yace sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam yaqulu naji manzon Allah tsira da amincin Allah tsara tabbata a gare shi yana cewa ala ukhbirukum bi ahli nar bana ba ku labari game da yan wuta ba bana ba ku labari inda annabi ce in ga ya muku suwa yan wuta ga sunan bari ku ji su annabi ce na farko kullu utullin jawabin mustakbiri shine dukkanin wani utulli me utullin shine al-ghalibul jafi kamar da malam zai fasara mai kaushin hali da mu'amala mai jafa'i duk magana duk magana da aka ji jafa'i ce kawai da kaushin dabi'a da kaushin mu'amala eh mutane ba sa jin dadin zama da shi yana da zafi yana da kaushi sosai to irin waɗannan Allah ya kiyaye annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ce idan mutum mai kokari ya sassauta ransa ba to dan wuta ne Allah ya kiyaye sannan a jawabin jawabin shine katoto dan lukuti mai tafiya kuma da takama shine shine shine abinda jawabin yake nufi amma ba wai ana nufin wai kawai dan ka ci abinci ka yaki ba shikenan ka shiga cikin yan wuta ba yan wuta a yan uwa fahimci wannan yana ce yan wuta yan uwa fahimci wannan abinda annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yake nufi shine wanda ya kiba musamman mutumin da ya gina kibarsa da kudin haram kuma yana takama yana jiji da kai to irin waɗanda shi ma su face da yan wuta Allah ka tsare mu sannan mustakbirin mutumin mutumin da yake da girman kai to waɗannan annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi to waɗannan mutane guda uku yan wuta ne muttafaqun alaihi bukhari da muslim suka rawaito wal utul annabi ce abinda ake nufi da al utul shine huwa al ghalib shine mai kaushi al jafi mai jafa'i waljawaz abinda ake nufi da aljawaz huwa dakham shine katoto in aka ce addakham shine mutumin da yake irin masu kiban nan sosai almuhtalu fi mashi wanda yake takama a cikin tafiyarsa yake takama a cikin tafiyarsa wa an abi sa'id radiyallahu anhu an annabi sallallahu alaihi wasallam qala hadisi na gaba an karbo shi daga abi sa'id al-khudri Allah kara masa yarda yace daga annabi tsira da aminci tsar tabbata a gare shi yace ishtajjatil jannatu wan nar wuta ƴan uwa da aljanna sun yi jayayya sun yi musayya sun yi musanya tsakanin su da wuta da aljanna eh wani zai ce ya za a yi wuta ta magana haka Allah madaukakin sarki ya kaddara ya ba su dama su yi magana kaiwa ya baka dama kai magana ba Allah bane qalu azqana Allahu alladhi anqa kullu shay'in eh lokacin da hannunka zai magana kafarka ce za ta yi magana bakinka ya magana cikinka ya magana duk abin da ke amfani da su su magana a duniya mai saba magana baki to lokacin da kowa ya ga gaban jikinsa suna magana sai ya tambaya ce lima shahidtum alaina me yasa kuke bada shaida akan mu sai gaban su ce an tsaqana Allahu allazi an tsaqa kullu shay Allah da yake ba komai ikon magana shi ya ba mu da mai magana to haka Allah madaukakin sarki ya bawa wuta da aljanna magana ko su magana irin wannan ko kuma su magana irin yadda Allah maɗaukakin sarki ya sare musu su amma dai sun yi jayayya annabi ya ba su ya ba mu labari kuma mun yadda gaba ɗaya shine sun yi jayayya tsakanin su to me suka ce yadkhuluni aljabbaru fa qalat an-nar sai wuta tace da aljanna yadkhuluni aljabbaruna wal mutakabbiruna ni wanda za su shiga ciki na sune aljabbaruna eh masu tsaurin kai masu mugaye masu mugunta wal mutakabbirun da masu girman kai وقالت الجنة إتكم الجنة تتي يدخلني الضعفاء والمساكين نيكم من داس شكسكينا سوني مسروني دكم تلكاوا na ba ta an fahimta kaga kaga falal talauci ko ore da gaske wanda yake neman falal talauci gashi aljanna ta ce talakawa ne a cikin sa ba ku ji sun ce ba ku ji aljanna ta ce wal aghniya ba da ba su kuɗi da mawadata a wannan sai an musu hisabi eh amma kai in kai in kai talaka ne kuma ka ba Allah fa ake nufi amma amma talakan da yake ya kauce wa hanya to haga bi za a hada masa Allah ya kiyaye mu Allah ya kiyaye mu wallahi wa akwai bala'i babba ka sha wahala a duniya kuma ka je ka shiga wuta wallahi ba bala'in da yafi wannan ba bala'in da yafi wannan ni dai ina gani a duniya in kana so ka samu shaqi ka samu wannan ka- ka gama a duniyar irin duniyar Najeriya ka sha wahala ka sha wahala kuma ka ibin Allah ka je lahira kuma a ce ka tafi wuta Allah ya kiyaye to lokacin da suke wannan tattaunawar faqaba Allahu bainahuma sai Allah ya hukunci tsakanin su sai Allah ya raba musu rigima sai ce innaki jannatu rahmati ki aljanna ki rahamata ce da na halitta arhamu biki man asha dan nayi rahama ga wanda naga dama da ke a cikin bayina ke dalilin halitta ki kenan wa innakin naru ke ma kuma wuta azabi ke kuma na azaba ta ce na halitta ki dan nayi azaba u'azibu biki man asha'u zan yi azaba ga wanda naga dama daga cikin bayina su ne wanda suka bijire wa Allah madaukakin sarki wali kulli wahidatin minkuma mil'uha sai Allah madaukakin sarki ce kuma kowace ɗaya daga cikin ku na dauki alƙawari sai na cika ta Allah madaukakin sarki yayi alƙawari zai cika aljanna yayi alƙawari kuma zai cika wuta la'amla anna jahannama من الجنة والناس إنا لله وإنا إليه راجعون Allah ya ce la'amla anna tabbas haƙiƙa ku duba yadda aka wafa amla anna nuni taukidi tabbas haƙiƙa sai na cika wuta da wa za a cika ta min aljinnati aljannu wan nasi da mu mutane kuma Allah madaukakin sarki wallahi in uwa sai ya cika wannan alƙawarin nan sai an cika ta din shi sa hadisi ya tabbata annabi ya tsira da aminci tsara tabbata a gare shi za a ta zuba wuta za a yi ta zuba mutane a cikin wuta da aljanu ana ta turawa ana ta turawa ana ta hankadawa sai an sa an sa an sa sai Allah madaukakin sarki ce mata halim talati kin cika sai ta ce halimin mazid akwai kari idan aka zuba aka zuba aka zuba ƙara tambayar ta in za a yi ta zubawa haka ta ce ba ta cika ba hadisi yace sai Allah madaukakin sarki ya sanya makyangemarsa a cikin wuta sannan sai ta ce ta gamsu ta gamsu ta gamsu amma inda duk za a samu sai ta haɗe mu gaba da Allah kiyaye wannan hadisi imam muslim ya fitar da shi hadisi na ƙarshe da zamu dakata a kansa saboda lokaci wa an abi hurairah radiyallahu anhu qala an karɓo daga sahabi abu hurairah Allah ƙara masa yarda yace qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam manzon Allah tsira da aminci su ƙara tabbata a gare shi yace salafatu nau'in mutane guda uku dangin mutane guda uku la yukallimuhum Allah in kuwa ku tsaku ji wannan narkon waɗannan mutane guda uku Allah madaukakin sarki ba zai musu magana ba ranar tashin alkiyama Allah ko kula su ba zai ba ranar tashin alkiyama wala yuzakkihim Allah ba zai tsarkake su ba wala yanzuru ilaihim kallan su ma Allah madaukakin sarki ba zai ba kallo na rahama sannan abu na hudu walahum azabun alim suna da azaba mai radadi yan uwa waɗannan bai suka yi suwaye kuma lalle ko suwane ne ya kamata ka ji su dan kai kokari ka fita daga cikin sawunsu na farko sai Allah annabi kira da amince tsara tabbata a garke ce shaykhun zani shine tsoho dattijo wanda yake shekarun manyantaka amma yana zina an fahimta yan uwa dattijo ne tsoho ne amma kuma zina yake malami suka ce me yasa wannan narkon ya haushi suka ce saboda al'ada sha'awa ta ɗa namiji ta fi motsawa mutum lokacin da ke shekarun yarinta shekaru arba'in ko hamsin ko zuwa ƙasa haka da sauransu amma da zarar mutum ya tsufa to duk wani organs a jikin mutum rauni yake haka ne ko ba ka ba rauni yake hatta sha'awa sama ta rabu shi sa ka ga mace idan ta kai wasu shekaru ta daina haihuwa gaba ɗaya namiji ma akwai shekarun da ya daina haihuwa gaba ɗaya saboda ƙwayoyin halittar sama hatta su sun daina aiki to a wani lokaci ko mutum a ce zuwa yake yana sana kaga akwai matsala akwai matsala to shi sa irin waɗannan Allah madaukakin sarki ko kula ta bayyana tashin alkiyama na biyu shine wa malikun kazzabun da shugaba amma makareci subhanallahi subhanallahi wannan kaga wannan interpretation din sa a fili yake ko a fili yake shugaba ne saboda malamai suka ce me yasa aka ce shi ma zai shiga cikin irin waɗannan abubuwa saboda kaga galibi mutum yana yin ƙarya ne dan ya takura dan ya fita daga cikin matsi haka ne saboda an fi ƙarfin sa za a cutar da shi amma shugaba yake jin tsoro wa shugaba yake jin tsoro ba wanda yake jin tsoro duk na kasar in ya ga dama sai ya ce ba za a yi ba duk abin da za ku yi ba ka ake mana a Najeriya ba a kakaba mana abu kuma a ce sai an yi duk abin da za mu yi muke yi ba abin da za ka iya an ka fito zanga zanga ma a turo ma 'yan sanda a sama tiya gas a ma abubuwa da Allah ba haka ake mana ba haka ake ba to kaga shugaba da yake da irin wannan power menene amfanin ƙarya amma saboda Allah a cikin shugabannin yanzu Allah shirye da su da mu gaba daya eh shine addu'a da za mu yi ko Allah shirye da su kada Allah madaukakin sarki ya sa su a cikin wanda ya shiga wutan nan Allah ya sa su gane su daina amma dai akwai matsala wallahi akwai matsalan kallon shugabannin mu 90% din su makareta ne 90% din su wallahi makareta ne in ban ce gaba daya ba na'am abin goma abin goma saboda saboda wasu daga cikin mutane kirki su shiga ciki ko to kaga wannan na ɗaya daga cikin abin da ya kamata masu mutunci a cikin siyasa su gane yan sai ka ji mutum ko kunya ba ya ce wayar kunan siyasa ƙarya munafunci da yaudara dan Allah wace irin magana ce wannan abin da kake kake so kawai shine rukunin siyasa shiga wuta rukunan siyasa shiga wuta ba ga ba ga shi annabi ya ga mana ba bai kamata a ce rukunan siyasa munafunci kare haka fa ake zaka ji ana faɗa fa mutun ya fito yana bayani kuma shi ya yarda shi dan siyasa ne kuma ya yarda rukunan siyasa kenan in fa aka ce rukunin abu yan uwa yanzu wannan ɗakin da muke zauna akan sa in ba waɗannan rukunan zai zauna me zai haɗuwa zai to abin da ake nufi in babu ƙarya ba munafunci ba yaudara ba ka yi siyasa ba kenan to da Allah zaka shiga kai shine matsalar shi ne matsala Allah maɗaukakin sarki ya shirye da mu kawai Allah ya shirye da mu kai an kai kokari ka shiga kai kokari ka gyara kanka ko kai kadai ne ka gyara kanka kada kai ƙarya kada kai munafunci kada kai yaudara ka gani Allah zai taimake ko ba zai taimake ka ba ka gani siyasar da masu siyasar da abin siyasar da abin da ake samu a siyasar din nawaye kuma sai ya ce in ka bi shi sai hana ka wanda suka iskanci ma a ciki ya ba su duk ya ba su kuma sai kai dan ka zo ka bi sai ya hana ka a ciki sai a ce in kai gaskiya ba ka samu komai ba dan Allah ba ka ake cewa ba ko an kai gaskiya ba ka samu komai ba yanzu ba ɗan siyasa an kaga mutum ya fiye samun shiga a wajen ɗan siyasa ba wai irin mai kai masa gulma ne ba ya ɗauko magana wancan ya kawo masa ya ce wani baya tare da shi ya masa kaza shine ba sai ga an sai masa mota an masa kaza an masa kaza amma kai kaza in kace zaka tsaya kai tsakaninka da Allah ka ba ɗan siyasa to sai dai a ce abubuwa babu kai Allah ya shirye da mu ƴan uwa na ƙarshe daga cikin waɗannan mutane da Allah ba zai kalle su ba ba zai musu magana ba zai tsarkake su ba azaba ta tabbata a gare shi ne ailun mustakbirun talaka matsiyaci amma mai girman kai kun ga da matsala eh da matsala shi ba saboda malamai suka ce shi ma wannan abin da yasa kun ga galibi abin da yake jawo girman kai shine wata abu da Allah ya baka na duniya ba haka bane ko Allah ya baka kuɗi idan kana da kuɗi zaka kafa mutane da yawa ana maka fadanci ana binka ana kaza to wannan sai ya sa maka girman kai haka haka ne ko ba haka bane uwa innal insana la yatgha arra'a hustagana haka Allah ya ce dan adam yana yin tsagawa ya jiji da kai dan ya ga ya wadata ko kuma kana da mulki ko kana da wani abu na ilimi to wannan abin duk zaka ga abu ne da kana da wani sharafi a cikin mutane haka ne ko ba haka bane so saboda haka sai ka ga mutum yana yin girman kai ba ba a ce girman kai daidai bane duk wanda ya kowane ne haramun ne to amma shi wannan abin da yasa na sai fi ga talauci ga babu ga kin gaskiya ga rena mutane da wanne zai ji ina fata an fahimta gwanda ya ajiye ɗaya ko yauwa gwanda ya ajiye girman kan ya ɗauki mai ɗauki tauricin sai ba Allah maɗaukakin sarki to waɗannan nau'i na mutane dukkaninsu Allah maɗaukakin sarki ya ce annabi kira da amince tsara tabbata a gare shi ya ce Allah maɗaukakin sarki ba zai kalle su ba zai musu kaza ba zuwa ƙarshe wannan hadisi imam muslim ya fitar da shi wal ailu malai ta abin da ake nufi da al'ailu shine huwal faqiru shine talaka Allah subhanahu wataala ya mana tsari da talauci yayi kuma mana tsari da girman kai gaba ɗaya Allah shirye da mu insha Allah ta'ala gobe sai mu tashi akan hadisan wannan babi malam ya fada shi sosai wanda za ku ga ya kawo mana nau'in duk abin da yake sama mutum ya girman kai sai da malam ya kawo mana shi akwai masu girman kai dan suna da kuɗi mulki karatu suna da kaza ko kyau duk sai da malam ya kawo mana su kuma kowanne ya ga mana illar haka Allah madaukakin sarki ya shirye da mu ya fitar da girman kai da jiji da kai da cika baki da alfariya a cikin zukatanmu subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa la hawla wa la quwwata illa billah wassalamu alaikum wa rahmatullahi